الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyu ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da uku ga watan julai shekara ta 2001 muna karatun littafin sharhu sunna ta al-imam muhyi sunna al-hafiz al-baghawi Allah ya gafarta mishi a inda muka ji shimfidar da malamin yau wannan littafi sai Allahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni kaina Abdurrahmanu dan Mahdi da zan samu damar rubuta littafi to da duk wani babi da zan fara sai ma na fara da hadisin innamal a'malu binniyati kamar yadda ne mana ishara a jiya al-imamu suyuti ya rubuta littafi muntahal amali fi sharhi hadisi innamal a'malu binniyat insha Allah wata ran za a zo da wannan littafi a tattauna kaɗan daga abubuwan da suyuti ya fitar fiye da abubuwan da na faɗi ma a jiya cewa wajen fiqhu sittin ya fitar sai da ya fitar da ɗari da wani abu al-imam al-baghawi sahibu sharhi sunna yace kitabul imani littafin imani littafin imani kalmar kitabu masdarinta kataba yaktubu kitabatan fa huwa kitab aw kutub ma'ana asalin kalmar tana da alaƙa da ma'anarta ta tsurar larabci daga tarawa ko tattarawa in aka ce takattaba banun najjar sai ka ce ai banun najjar sun taru to ashe kalmar kitabu tana bayuwa ne zuwa ga tsurar ma'anar larabci akan tarawa ko tattarawa ko haɗawa to daga nan ne malamai suka ce alaƙar da ta sa ake kiran littafi alkitabu kenan saboda wata matattara ce ta haruffa da kalmomi da jimloli da maganganu da ma'anoni don haka kitabu ya zama ainihin kitabu to sai ce wannan littafi ne wanda zai karantar da kai bayanai dangane da ainihin imani menene imani waɗanne rukunai ne rukunan imani yaya ake gane mumini ya ake gane mutumin da ya kafircewa ainihin wato imani da Allah da manzannin Allah da sauran ainihin rukunai na imani to ma'anar wannan haza kitabu bayanin iman wannan littafi ne da ke bayani dangane da ka'idoji na ainihin imani qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake da tsarki da ɗaukaka ya ce hudan lil muttaqina alƙur'ani shirya ne ga masu tsoron Allah waɗanda suke da takawa an tambayi sayyidina Ali ko ibnu Abbas ko ibnu Abbas ko ibnu Mas'udin menene takawa suka ce ai abin da ake nufi da attaqawa min alwiqaya kama a ce a farfasa kwalba ko a watsar da kaya sai a ce ka taka wurin da kwalban nan fasasshiya take ko wurin da kayan nan take ka bi cikin gaggawa ba tare da takalmi a ka ba shin wani irin taka tsantsan za ka yi wajen ka ga cewa ka wuce wannan wuri lafiya lumai ba tare da ainihin kusa ko kwalba ko kaya ta taba ka ba to irin wannan taka tsantsan din ake so ka san menene za ka yi na bauta wa Allah wanda Allah zai karba menene za ka yi wanda Allah zai fushi da kai ka kauce mishi menene za ka saka a bakinka a ina za ka yi gudanar da al'amuranka wannan gudanar da harkokin rayuwa ta addini da ta rayuwa ita ake kira attaqawa matukar dai mutum ya ainihin wato saka taka tsantsan da kula da umarnin Allah da hannuwa da ainihin abin da Allah ya hana Allah ya ce to su masu tsoron Allah din nan allazina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suka yi imani da gaibu gaibi shine duk wani abu da ya faku daga ainihin wato saninka ko iliminka ko jinka ko ganinka ko fahimtarka sai a kira wannan ainihin abu gaibu don haka wuta tana daga cikin gaibu aljanna tana daga cikin gaibu yayin da Allah da manzon Allah suka ba da labari shi kenan sai ka amince da wannan to ka zama daga cikin waɗanda suka yi imani da ainihin gaibu kenan ina fatan mun gane hakanan mala'ikun Allah aljanu da sauran abubuwan da dukkaninsu sun fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka ta iya ɗauka labari da ake baka yadda duk zaka suranta sai zan surantawa yadda kake a ranka al'amarin ya wuce nan to sai a kira yadda da waɗannan abubuwan da kai cewa yadda ne ko kuma imani ne da gaibu wa yuqimuna salata sa'annan kuma suna tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan kuma suna bayar da ainihin wato kyauta ko ciyarwa ko sadaka ko zakka daga cikin ainihin arzikin da muka ba su dangane da tsayar da sallah anan ana maganar ka tsayar da sallah a kan lokacinta ka tsayar da sallah yadda aka ce ka tsayar da sallah tare da kula da rukunanta da farillanta amma kasancewa sallah mafi girma daga cikin sallolin da za ka tsayar Allah ya amince da kai ita ce sallah farilla saboda ya zo cikin hadisin bukhari hadisin wali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani abu da zai kusantar da bawa na zuwa gare ni fiye da abubuwan da na farlanta mishi abubuwan da Allah ya farlanta maka na salloli ne na azumi ne na zakka ne na sadar da zumunci na biyayyar iyaye waɗannan abubuwan sun fi kusantar da kai zuwa ga Allah fiye da duk wani abu wanda yake nafila ne ko wani abu wanda yake mustahabbi ne ko wani abu wanda yake sunna ne bai kai matsayin ainihin farlanci ba to sallar farilla din nan wajibi ne a tsaye da ita a kan lokacinta wajibi ne a yi ta a yadda take wajibi ne a kula da haƙoƙinta shi yasa annabawa daga cikin annabawan Allah Allah ya jinjina musu irin su Ismail irin su annabi Isa da makamantansu dangane da tsayar da sallah Allah maɗaukakin sarki ba da labari game da ainihin wato annabi Ismail cewa wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya annabi Ismail ya kasance na umarnin iyalan shi da tsayar da sallah da kula da sallah bayar da zakka taimakawa talakawa mutunta mutane don haka sai ya kasance yardajje a wurin Allah kana son ka sami yarda Allah ka tsai da sallah akan lokacinta ka sa jama'ar gidanka matanka 'ya'yanka jikokinka su tsayar da sallah umarni din kadai ba zai isar ba sai ka sa ido ka tabbatar ka yi tsayin daka sun yi sallar ko ba su yi ba ba wai a tsaya ana ainihin carafke ana kallon tv ana kallon video kai ka sai musu talabijin da video kawai ka rabu da su kowane irin shirme su tsako su sa suna gani su shagaltu game da lokacin sallah tarbiyya ta lalace a matsayinka na darakta general a ma'aikata kaza ko minista ko famsec ko shugaban kasa ko gavna ko chairman ko head of work ko principal ko headmaster ko wane ne kai wallahi wajibi ne kaga ana gudanar da sallah akan lokacinta a ƙarƙashin ma'aikatarka a ƙarƙashin hukumarka a ƙarƙashin makarantar da kake zama kai ne vc kai ne vice chancellor kai ne wane ne wajibi ne asarin muwatta da ya zo daga imam malik cewa sayyidina umar allah ya kara mushi yarda ya rubuta takarda zuwa ga gwamnonin shi da daraktoci da pamsec pamsec duk wasu shugabanni na ma'aikatu ya ce ina jan kunnanku game da sallah ku tabbatar da cewa sallah ta fi muhimmanci a wurina ni mai gidanku fiye da aikin gwamnatin da kuke min nake biyan ku albashi don haka komai yadda aikin ofis ya rincaɓe kar ku sake ku yi jinkiri da zarar lokacin sallaye a watsar da duk wata takarda duk wani mitin duk wani taro duk wani abu na gaggawa a aje shi a je a yi sallah sannan a dawo duk ma'aikacinka duk ɗalibinka duk wanda ke ƙarƙashin hukumarka matuƙar ka kallafa ka tursasa ka sa ido ka tabbatar yana tsaye da sallah billahi allazi la ilaha illa huwa in sha Allahu sai ya tsare aikin gwamnatin da ka sa shi kake biyan shi albashi fiye da yadda kake tunani amma ku tozartar da sallah ku wulakantar da sallah ku ci amanar Allah ku tozartar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ma'aikatu da makarantu da jami'o'i da sakandare da firamare da ko'ina sannan kuma ku zo kuna cewa a roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya a roƙi Allah Allah ya daidaita al'amari babu yadda Allah maɗaukakin sarki zai daidaita al'amari domin sallah ita ke kawo zaman lafiya ita ke kawo natsuwa har damuwa in annabi ya shiga sai ya ce arihna biha ya bilal tayar mana da ikama imar maza da zarar rai ya ɓaci ya yi daidai lokacin azahar lokacin la'asar lokacin magariba sai manzo Allah ya ce bilal imar maza ka tayar da ikamar sallah da zaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga sallah sai ya ji da damuwa da wahalhalu da ɓacin rai da komai ya fita daga cikinsu wallahi haka al'amarin yake shin a gidanka kana kula da cewa wance ta yi sallah madam wance hajiya wance uwar gida wance ‘ya'yanka ‘yan mata samari ƙanana da sauransu hadisi sahihi cikin musnadul imami ahmad da abu dawuda annabi ya ce ku umarci ‘ya'yanku da sallah yayin da ainihin suka kai shekara bakwai yayin da suka kai shekara goma in suka ƙi yin sallah ku buge su tsakaninka da allah kai da kake saurare na ko kake kallo na ka taɓa cewa ɗanka yi sallah sa'ad da yake shekara bakwai yarka ka taba cewa ta sallah sa'ad da take shekara bakwai kana sa 'ya'yanka su tashi ku tafi masallaci ku yi sallah tsakaninka da Allah saboda Allah karka yaudari kanka addinin musulunci babu yaudara a ciki sai daga baya ɗaya ya lalace sai a zuwa ce ala gafata malam a yi addu'a a yi addu'a addu'a tana da ƙa'idoji da ake bi kafin a kai gare ta babu yadda za a yi motar ka ta buga ka tsaya a ka tsuguna a wannan wurin kana addu'a sai ka nemo bakanike bakanike yana can yana gyara kai kuma kana gefe kana addu'a ba haka bane ko kuma bakanike ya gama gyara sannan sai ka daga hannu kana roƙon Allah Allah ya sa ka a sake samun matsala addu'a sai ta aiki yaushe ne ɗanka ka bar shi yana ɗan iska sai ya kangare sai ya lalace a ce ɗanka ka haifa da cikinka amma sai ka tafi headquarter ta 'yan sanda ka tafi police station ka tafi caji office ka je ka ce 'yan sanda su kawo maka ɗauki a zo da ankwa a ɗaura yaronka a fita da shi kamar kare waya gagare ka kai ne kake ba da kuɗi a taimake ka a saka maka shi a sal ya kwana bakwai don kai ka kwana bakwai lafiya a gida saboda me saboda baka yi tarbiyyar shi ba ka ji dai annabawan Allah aka ce kana ya amuru ahlahu bis salati yana umarnin 'ya'yan shi da matan shi da iyalan shi da jama'ar shi da al'ummar shi da yake wa'azi a tsai da sallah a tsai da sallah kuna ga annabi zakariya lokacin da ya roki Allah Allah ya bashi da Allah ya ce zai bashi da sai ce to amma yana son Allah ya taimake shi ya nuna mai alama da zai iya gane cewa in matar shi ta ɗauki ciki ya fahimci cewa yanzu matar ta ɗauki ciki sai Allah ya ce duk sa'an da kaga ka kasa magana kwana uku da yini uku alama ce da ke nuna matarka ta ɗauki ciki amma yana fitowa zai yi magana dangane da abin da ya shafi sallah nan da nan duk maganar da zai yi sai ainihin harshe ya kage amma da zarar zai umarni da sallah aka ce ainihin wato salasata ayyamin illa ramza duk sanda zai yi magana maganan nan ba za ta yiwu ba sai dai me sai dai ainihin ya ta musu ishara amma duk sanda zai ba su umarni da sallah za a yi za a yi zikiri ne yana cikin sallah ne sai bakin shi ya bude ras ya ji ya iya karatu ya iya zikiri ya iya roƙon Allah saboda muhimmancin sallah tsakaninka da Allah karka yaudari kanka so nawa kana sa kafa kana ficewa ka tafi ofishinka ko ka tafi rumfar kasuwa ka bar 'ya'yanka riɗa-riɗa samari da 'yan mata suna bacci ba su ma tashi ba sallar safiya ma wadda bahaushe ya gada ta gadon gargajiya ba ta yi sallar safe da ake cewa karfe bakwai an ji yara na kuruntu da kwanan koko dole ka farka sallar safiya ma ba ce me yasa saboda sun kamo channel o sun kamo discovery channel sun kamo sky one sun kamo sky movies sun kamo sky sport duk sun kalla sun bata dare har karfe uku karfe hudu ba su yi bacci ba don haka sun zama kamar 'ya'yan karnuka gari na wayewa lokacin su kuma za su fara bacci sallar fa ba za su yi ta ba sai yunwa cikin su ta koka musu sannan sai a tashi karfe goma ne karfe sha ɗaya ne sannan a yi breakfast sallar kuma ba su yi ba kai kuma ba abin da ya shafe ka ranar duk da aka ce litinin talata laraba alhamis juma'a ran nan akwai naziri akwai firamare akwai sakandare a ran nan za a tashe su da wuri su yi wanka su yi brush a tafi makaranta cikin ainihin tsari amma ran da duk aka ce asabar da lahadi tsakaninka da allah kana shirya 'ya'yanka su tashi tashi da wuri domin a yi sallah to tun daga nan za ka san kai da kanka ka ɓata ka je ka yi wa kanka wa'azi don in ka je kabari duk waɗannan abubuwan sai an tambaye ka yaya tarbiyyar ƴaƴanka ta kasance yaya kaza ya kasance yaya kaza ya kasance wajibi ne dai gashi Allah ya ce masu tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani da gaibu sa'annan kuma suke tsayar da sallah sa'annan wa mimma razaqnahum yunfiquna kana taimakawa talakawa yan uwanka kannanka dattawa waɗanda suka gaza 'yan tsofaffi waɗanda suke cikin kunci marasa lafiya asibitoci da gajiyayyu da marayu da waɗanda suka kai halin buƙatar da ɗabi'arsu ta nagarta ta sa ba za su iya miƙewa su ce a taimaka musu ba amma ba su da shi waɗanda Allah yake cewa lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillahi talakawa waɗanda ainihin wato aka tare su dinnan fi sabilillahi sun tsaya ba abin da suke sai jihadin taimakawa addini karantar da mata islamiyya karantar da samari karantar da yara karantarwa malaman zaure ne malaman allo Allah ya ce a ɗiba a basu la yastati'una darban fil ardi ba sa yawo a bayan ƙasa ba zai je gari kaza fatauci ba ba zai je kasuwanci ba ba shi da ofis aikin shi kenan ya zauna yana taimakawa addinin Allah ba inda yake fita Allah ya ce yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affufi ta'rifuhum bisimahu wawa in ya gansu gashi nan malamin allo in yi wanka ya gyara jikin shi in wawa ya ganshi sai ya ce ai wana wadatacce ne ai malaman nan kuɗi ne suke da shi ai kaza kaza kaza kaza Allah ya ce duk wanda yake musu irin wannan zaton wawa ne saboda kaga su ba sa zuwa kasuwa ba sa zuwa ofis ba sa zuwa kaza ai wannan aikin karantar da allo karantar da islamiyya karantar da matan aure zaman ainihin jihadi da suke duk ba wani abu bane jihadin musulunci suke aiki ne daga cikin ayyukan musulunci da za su tsaye da aikin nan nasa a yau sai al'umma ta ji jiki ashe sai a ɗiba a basu kar a ɗauka cewa ai malanta ai ba profession ba ce ai duk wanda ya bayar da lokacin shi ya zauna karantarwa yake ya karantar da mata ya karantar da yara ya karantar da maza bai samu lokacin da zai fita je nemo nashi ba ya cancanta a ɗiba a bashi da tunanin hankali ma balle ga nassin aya alkur'ani take cewa a ɗiba a basu domin me wawa in ya gansu sai ya ɗauka cewa ai wadatattu ne saboda kana iya gane su da siffofinsu yaya siffofin nasu suke sai Allah ya ce la yas'alunan nasa ilhafa ba sa roƙon mutane balle a same su da halin naci don galibi duk mai roƙo duk almajiri zaka samu akwai naci in ya bara ya bara ya bara ya bara ya ji ba a bashi ba sai dan koma kofar gida sai ya shawo kwana sai ya sake dawa sai ya canza murya to su aka ce la yas'alunan nasa ba sa roƙon mutane ilhafan balle ma su yi naci to irin waɗannan adiba a basu a kyautata musu duk abin da rayuwa take bukata a mutunta su da shi wallahi azimi sai mai wadata sai mai mulki sai wanda Allah ya rufawa asiri ya taimaka wa al'umma sannan za ku ga rayuwa tana tafiya daidai wa daida dan talaka ya tashi ya je makaranta ya samu ya ci abinci asiri a rufe in ba haka ba waɗannan 'ya'yan talakawan da kuka ki ku taimaka wa iyayensu kuka ki ku taimaka musu sai ku sai 'ya'yanku kawai kun zama ramin kura wallahi su ne ke zuwa su zama 'yan sara da suka su zama muku 'yan zara su zama 'yan iska su zama area boys su zama 'yan daba su fitine ku kuna ji kuna gani gidajen da kuka gina kuka zuba tsala-tsala kyawawan mataye da duk harkokin rayuwa daɗi ya gagara babu natsuwar zuciya domin kowane minti kowace awa kana tunani kana tsammanin kana sa rai yiwa wani zai shigo ya yanka ka ko ya datse ka ko ya kama ka ya ɗaure ka matar da kake alfahari da ita kyakkyawa ya kwantar da ita a gabanka ya yi zina da ita gwalagwalan da ta tara ya kwashe tufafin da ta tara ya kwashe duk abin da kake alfahari da su ya biya wulakanta me yasa saboda baka taimaka wajen ainihin yi mishi tarbiya ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wa qala Allah azza wa jalla sannan Allah mai buwaya da daukaka yace inna ad-dina 'inda Allah al-islam lalle addini a wurin Allah shine musulunci babu wani addini da Allah madaukakin sarki yadda da shi yahudanci ne kiristanci ne maguzanci ne in ba addinin musulunci ba babu addini a wurin Allah don haka al'umma suka tashi suna wawason annabi Ibrahim Yahudawa suka ce annabi Ibrahim nasu ne ba Yahude ne dan uwansu mabi addininsu Kiristoci suka ce Ibrahim nasu ne musulmi suka ce nasu ne arna mushrikai suka ce nasu ne sai Allah ya raba gaddama yace ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي إبراهيم باب أينهم واتو بيهودي بني با كريستا بني annabi ibrahim musulmi ne wanda yake kan addinin musulunci daren dakam sannan da ɗai bai taɓa zama cikin mushrikai ba ba tubabban arni ba ne bai taɓa tuba ba akan wai yayi maguzanci a da a'a tunda annabi ibrahim yake haka yake walaƙad ataina ibrahima rushdahu min qablu tun dama can duk da a garin su garin arna ne a tsakiyar su ya girma amma bai taba kasancewa daga cikin su ba bai taba bin addinin arnantaka ba balle a ce ai da namu ne daga baya zama naku a'a Allah madaukakin sarki ya ce da ɗaya haka bata taba faruwa ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wallahi shi yasa ka yi alfahari da musulunci musulunci shine addinin ka musulunci shine abin yi musulunci shine abin da ya girmama ka ya mutunta ka da aka haife ka aka ce mahaifinka ya yi maka huduba ya sa maka suna ya daraja ka ya sa maka abdullahi ko abdurrahman ma'ana ya hada ka da Allah ya kai ka fadar Allah ya nuna kai bawan Allah ne duk wannan musulunci ne maka haka aka ce da zaran ka kai shekara bakwai a mahaifinka ya ɗauke ka ya rinka kai ka masallaci ya rinka umarninka ka rinka tsaye da sallah ka rinka durƙusawa kana tsugunawa kana gaida Allah maɗaukacin sarki ka ne wa Allah ruku'u da sujuda duk wannan girmama ka musulunci amma da ka girma tukuicin farko da za ka fara wa musulunci mummunan tukuici wai sai ka ce ku fa wannan gwamnati taku ba gwamnatin musulunci ba ce gwamnati ce wadda take ta haɗaka gwamnati ce ta barbarayyan yawa gwamnati ce kowa ya riga san cewa secularism system ake gabatarwa babu tsarin addini a cikin wannan babu bambancin addini babu bambancin kabila babu kaza babu kaza kai da kake faɗin haka da kake kai ne gwamna ko kai ne chairman ko kai ne director ko famsec ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa vc ne kake ko principal shi wannan da ke kusa da kai yake mataimakin gwamna ko mataimakin ciyaman ko yake lecturer shi yana alfahari da addinin shi yana ɗaga sunan addinin shi lacca in ya shigo ne wa ɗalibai a aji sai yana yana cewa hallelujah me ya haɗa lacca lecturer ne akan law ko akan physics ko akan chemistry me ya kawo hallelujah a ciki don ya nuna cewa shi fa yana nan tare da addinin shi kai kana kyama addinin ka to shi yana nan tare da nashi kai ne oga a wurin ba ka so a yi masallaci a wurin ba za ka yadda a yi masallaci ba amma shi yana nan zai ware a cikin ofis ɗin shi za su rinka yin sabis kai kana kyamar ka bayyana addinin ka shi kuma yana alfahari ya ɗaga nashi addini Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce wa raditu lakumul islam dina kuma musulunci kadai na yarje muku ya zama addini wanda duk ya zo da wani addini wanda ba musulunci ba Allah bai yarda da wannan addini ba Allah bai amince da shi ba dan haka sai Allah ya ce wa man yabtaghi ghayral islam dinan wanda duk ya bidi wata hanya ta zama mishi addini wadda ba musulunci ba wanda duk ya nemi wani abu ya zame mishi addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu faufau Allah ba zai karba mishi ba da ɗai Allah ba zai karba ba sam Allah bai yadda da shi ba shi yasa hadisi sahihi ya zo cikin musnadul imami Ahmad da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda duk ya ji labarin ni Muhammadu dan Abdullahi na zo a matsayina na manzon Allah annabin Allah ya ƙi yadda da ni ya ƙi imani da ni in ya so ya mutu yana ba ma guje ko ba yahude ko kirista babu inda zai je ta sai wuta to wanda kuma duk ya ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amince ya bi shi ya yarda da shi shi kuma duk ibadar da yawa Allah madaukakin sarki sai Allah ya ninka mishi ita biyu musamman aka ce na daga cikin kiristoci ko yahudawa ma'ana kai kirista ko kai ba yahude in ka zo ka karɓi addinin musulunci ba mu ka bi ba ba wai mu ka mara baya ba a'a ka goyi bayan annabinka annabi Musa ne ka goyi bayan annabinka annabi Isa ne ka ainihin ci gaba da addinin nashi ne don haka duk ibadar da kai a cikin addinin musulunci sai Allah ya ce ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn duk abin da kai na ibada a musulunci musulmin da bai taba biyowa ta wani addini na yahudanci ko christianity ba aka ba shi lada ɗaya to kai sai a baka biyu in sallah ce aka yi ta jam'i musulmin da yake tinka tinka tin musulmi ne aka ba shi lada ashirin da bakwai kai sai a baka hamsin da hudu ula'ika yi utauna ajarahum marrataini haka hadisi ya zo cikin wannan littafin na sharhu sunna ya tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mutane uku duk inda suka bauta ma Allah tsakaninsu da Allah suka yi musulunci haka Allah zai ainihin ba su lada ninki biyu mutum na farko shine mutumin da yake krista ko ba yahude ya dawo ya musulunta duk ibadar da ya za a yi dablin ladan a bashi ninki biyu hakanan mutumin da yake da baiwa ya musuluntar da ita ya karantar da ita addini ya koya mata ladabi ya nuna mata tarbiyya ya nuna mata kyawawan ɗabi'u sannan ya zo ya mutunta ta ya aure ta duk ibadar da ya wannan mutumin ninki biyu za a yi hakan za a bashi hakanan bawan da ya bi Allah tsakanin shi da Allah kuma yana ƙarƙashin bautar wani mai gida nashi yana kyautata mai gidan yana kula da amana duk ibadar da ya shi ma ninki biyu za a bashi wannan yana daga cikin ainihin wato fada'il na makarimul akhlaqi na addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu falalar kyawawan ɗabi'u waɗanda ainihin addinin musulunci yake da su shi ne sai al-Imam al-Baghawi saboda tsari ya ce dama zai bi na malaman farko ko malaman salaf malaman salaf su ba su san hayaniya lauka na kaza lalazima an ya kuna kaza lauka na kaza lalazima an ya kuna kaza fa iz kana kaza kana kaza to malaman salaf ba su san wannan ba abin da suka sani shine kullul ulumi siwal qur'ani mushtaghila إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين الإمام الشافعي يقول دواني ilimi. duk wani harka da za a je ɓata lokaci ne kawai matuƙar ba ainihin wato a ce Allah ya ce annabi ya ce ba nawa ne kala nawa ne kala anba'anawa ne an wane an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɓata lokaci ne wulaƙantar da lokaci ne haka nan manyan malamai suka tabbatar da cewa duk wanda zai kawo wata magana a musulunci ya ce Allah ya ce annabi ya ce sannan kuma sai kawo fassarar malamai ya dace da inda Allah ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi waɗanda suke rike da al'amarin Allah da manzon Allah na daga cikin ku ba wai kowane sarkin gargajiya ake bi ba mai martaba ta ɗaya mai martaba ta kaza mai martaba wane yallaɓai wane ranka ya daɗe wane sarkin malamai kaza liman kaza shugaban ƙungiya kaza ba kowanne ne ake bi ba sai wanda ya zan yana ɗabi'antuwa da ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da shugabanni yana ɗabi'antuwa da ɗabi'ar da manzon Allah ya ɗabi'antar da shugabanni don haka ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah me yasa bai ce wa ati'u ulil amri ba balaga qur'aniya inda ya ce wa ati'u ulul amri ya nuna ulul amri su kansu suna da gwamnatin kansu da za su iya cewa haram ko halal sabanin na Allah amma sai ce wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulul amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sai bai ce ku bi shugabanni ba sai ce da shugabanni don ya nuna cewa ashe shugabannin da ake bi sai shugabannin da ke shugabanci irin wanda Allah da manzon Allah ya ce amma shugaban kungiya kaza liman kaza malam kaza yallaɓai kaza ranka ya daɗe kaza mai martaba kaza ya ba da umarni saɓanin na Allah da manzon Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba za a yi mishi da'a ba ba za a bi shi ba ba za a ji shi ba saurarawa ba za a yi ba ba ma za a kasa kunne a ji abin da yake cewa ba jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko haka wani kwamandan yaƙi annabi ya kwamandantar da shi ya ce kai ne kwamanda kai ne shugaba a tafi yaƙi aka tafi yaƙi izza irin ta shugabanni ƙasaita da bunƙasa da ji da kai kawai sai ya hura wuta ya tara ice ya hura wuta ya ce a shiga shugaba ya ce a bi a shiga sai wani ya turje ya ce anya jama'a ku tsaya ina da magana ya ce ca nake wutan nan ce muhammadu manzon Allah ya tsoratar da mu ya ce mana in muka bi shi za mu shiga aljanna in muka kafirce mishi za mu shiga wuta yanzu kuma a ce mu shiga wutan nan tun daga nan duniya ya ce ni kan ba zan shiga ba to haka al'amari yake duk sanda aka samu mai wayau mai dabara daga cikin al'umma sai ya kwaci al'umma nan da nan sai kowa ya tawaye to kun yi tawaye ba za ku bi ni ba ba za manzo Allah ya nada ni kaza kaza kaza manzo Allah ya ce wanda ya bi wanda na nada ya bi ni wanda ya saba wanda na nada suka ce din nasoshin nan dai kan gaskiya ba za mu ba a yadda kace ba ba za mu shiga wuta ba aka koma shugaba yana cika yana batsewa ya manzon Allah kaji kaji kaji kaji kaji sai manzo Allah ya juya ya tambaye su ku kuma ya akai suka ce haka ne ya hura wuta ya ce mu shiga muka ce ba za mu shiga ba ya ce wallahi da a ce kun shiga har kiyama ta tashi har abadan abidi ne ba za ku fita ba wannan shine sababin wurudin wannan hadisi yadda ayoyin alkur'ani suke da asbabun nuzul aya kaza dalili kaza yasa ta sauka aya kaza dalili kaza hadisai kuma suna da sababul wurud asbabul wurud al-imamu suyuti ya rubuta littafi ibn al-jawzi ya rubuta manyan malamai sai a ce hadisi kaza kaji dalilin shi hadisi kaza kaji dalilin shi wa in kanat al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ko da yake abin lura shine menene nassin ke cewa nassi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi innama ta'atu fil ma'rufi ba a bin wanda yake abokin halitta ne wajen sabawa Allah mahalicci kadai ana biyayya ne ga abin da ya saba ya daidai da abin da Allah madaukakin sarki ko manzon Allah suka ce anan ake bin shugaba ko iyaye ko malamai ko shehinnai ko sayyidai ko wane ne wannan shi ke ƙara tabbatar da cewa ashe duk sanda wani ya baka doka ka auna dokar da dokar Allah da manzon Allah tukuna kakka rufe idanka ka sa bakin tabarau ka kudindina idanka duk abin da ya ce ka bi kawai sai ka bi wallahi za ka samu kanka a ainihin cikin wutar jahannama wata rana Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu shine al-Imam al-Baghawi da ya kawo wannan ainihin wato ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda sun zo tsakanin suratul Baqara ne da suratu Ali Imrana da suratul ma'ida sai kuma ya ce akhbarana abu tahirin muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn ibn ibn buya az-zarrad to wannan ibn buya asalin shi ibn buwai ne ibn buwai to suna ne na farisanci malaman hadisi suna kyamar duk wani suna wanda yake na farisanci wanda ya zo da kalmar waihi a ainihin ƙarshen shi ina fatan mun gane sai ya zan wannan ainihin wato kyama da suke yi kyamar da ainihin suke yi na wannan kalma ta waihi tana da mugun ma'ana ne ita kalmar kamar siba waihi raha waihi wannan muguwar kalma daga ƙarshen waihi waihi ma'anarta kururuwar shedan ko muryar shedan to sai zan malaman larabci sai su batta yadda take sibawaihi da sauransu amma in aka zo aka samu malamin hadisi ba farise ko wanda yake da suna yake karawa da waihi sai malamai sai su share wannan waihi din sai su mai da wurin ya zama ya'un da ta kamar ishaq ibn rahawaihi ishaq dan rahawaihi sai suka mayar ishaq dan rawiya to haka wannan shi ma yace akhbarana abu tahirin محمد بن علي ابن محمد بن علي ابن بويه ne asali sai suka mai da shi ibnu buwayya ibnu buwayya ko ibnu buya ibnu buya mun gane wannan amma asalin shi akan so ka san wannan a hadisi malaman hadisi ba sa son su ji kalmar waihi din tana yawo don haka sai su canza ta saboda suka ce a tsabtace sanadin da zai kai isnadi jawabin da zai tike akan manzon Allah a tsarkake shi daga duk wani abu irin na jahiliya muryar shedan kukan shedan bakan magana shedan duk wannan muguwar kalma ce suka ce to a tsarkake ta daga cikin ainihin isnadin da zai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu buyata az-zarrad al-bukhari akhbarana abul qasim ali ibn ahmad al-khuzai haddathana abu sa'id الحيثم بن قليب ابن سريج بن معق ابن معقل الشاشي أنبأنا أبو أحمد عيسى بن أحمد الأسقلاني أنبأ أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة an yahya ibn ya'mura qala yahya dan ya'mura wani babban malami ne daga cikin malamai na ainihin tabi'ai waɗanda suka zauna suka koyi karatu daga ainihin wurin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama qala shi yahya din sai yace kana awwala man takallama fil qadri ya'ni bil basra ma'abadul juhani mutumin farko da ya fara magana dangane da aƙidar ƙadariyanci wato a ƙasar basra ta garin iraki shine ma'abad ɗan abdullahi aljuhani to me yake nufi da wannan magana ta cewa magana dangane da ƙadariyanci musun ƙaddara cewa duk abin da kaga yake faruwa a duniyan nan allah maɗaukakin sarki bai san da cewa zai faru ba sai da abin ya faru sannan allah ya sani jama'a mun gane don haka wannan muguwar kalma ce da ke musun rububiya ta Allah wato Allah ba shi da masaniya akan cewa an jima da la'asar za a yi ruwa ko ko za a yi kaza ko kaza zai samuwa ne ko abu kaza zai faru sai in abin ya faru ne sannan shi ma Allah ya san abu wannan ita ce aƙidar 'yan ƙadariya ƙadariyan farko na asali to mutumin farko da ya fara yada wannan ainihin da'awar shine ainihin wannan mutum ya kamata mu tsaya mu tattake guri fa akan wannan matsalar domin abin takaici rashin gabatar da gamsassun bayanai a ƙasar nan shi ke sa wani sai ya fita ƙasar waje ƙasar iraki ne ko ya je ƙasar iran ne ko ya je ƙasar siriya ne ko ya tafi ya je ɗauko wata muguwar aƙida sai ya shigo mana ita nan najeriya wai sai ya ga cewa wai ai yanzu kan shi ya waye wai yanzu aka samu ci gaba bai san cewa duk irin wannan barnar da zai kawo ta faru kuma an yi maganin ta tun can farko to sai ga cewa ai shine yanzu wai Allah ya kimsa mai wannan fahimtar sai zo da tunani na mu'tazilanci ko tunani na ainihin wato jahamiyanci da sauran irin waɗannan aƙidoji to za mu tsaya ainihin mu ɗan tattauna kaɗan wane ne wannan ma'abad aljuhani tukuna shine alhafizu al'imamu zahabi a cikin sayarwa alamin nubala mujalladin shi na hudu shafi na ɗari ɗaya da tamanin da biyar a lambar tarihin malami na saba'in da shida ya ce ma'abad ibnu abdullahi ibnu uwaimir wakil ibnu abdullahi ibn Ukaim al-Juhani Nazilul Basra shi ma kaji dan cirani ne ma a Basra din ba ma garin su bane zuwaye amma yaje kai fitina wa awwalu man takallama bil qadri fi zamanin sahaba a zamanin sahabbai shine mutumin da ya fara kirkiro aqida ta kadariyanci ba wai yana nufin shi sahabi bane a'a tun sahabbai na da rai haka siddan ya tashi ya kirkiro wannan magana a kasar ainihin Basra حدث عن عمران بن حسين ومعاوية وابن عباس وابن عمر وحمران وحمران بن أبان وطائفة ya koyi karatun hadisi a wurin sahabbai daga cikinsu akwai Imranu dan Hussein da Muawiya da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan ainihin Umar da Humran wanda Humran bawa ne na Usman wanda ya ruwaito hadisin alwala a cikin Bukhari da Muslim wa ta'ifa da kuma wasu jama'a daga cikin ainihin malaman hadisin tabi'ai wa kana min ulama alwaqti ala bid'ati duk da bid'a shi amma kuma yana daga cikin hamshakan malaman wannan lokacin dan haka dan kaga mutum da kankame man nadi da kunnuwa guda biyu da malafa da kandiri duk wannan ba shi ke nuna yana kan gaskiya ba ta iya yiwuwa ga gwangwame man tarbi a hannun shi yana tamsiri yana hadishi yana komai amma kuma ya fi kowa bata gashi dai aka ce wa kana min ulama alwaqti yana daga cikin malaman wancan zamanin ala bid'atihi duk da bid'ar shi amma yana daga cikin manyan malaman kuma dan haka kar ka ga cewa shehinka ko sayyidinka ko maulanka ko wane ne wai yana da kankame man nadi yana tamsiri yana hadishi yana jawabi yana duk kar ka taba daukan cewa wannan ke nuna shi waliyin Allah ne zai iya yiwa ga karatun ga komai amma sai zama ga karatu ba sallah ma'ana ga karatun ba aiki da shi ko kuma ga karatun ga bata Iblis ai ba jahili ba ne. Iblis yana da karatu. Ta hanyar karatun nashi ne ma falsafa ta shigo mishi ya bata. Da ya auna a cikin karatun shi sai ya ga ai shi a iya matukar sanin shi. Duk inda aka ce wuta, ai ta fi ƙasa. Ya za a shi a yi shi da wuta kuma ya ainihin biyayya ya zauna a ƙarƙashin jagoranci ko shugabanci ko ya ladabi ga wanda ainihin aka halitta daga yumɓu. jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka ka tabbatar da cewa karatu da ilimi ba nan ba ne shirya ta Allah ita ce ban nema don haka Allah ya shiryar da mu Allah ya ƙara mana shirya Allah ya tabbatar da digadigan mu akan shirya kada Allah ya ba mu ilimin da zai zama bala'i gare mu Allah ya tabbatar da mu masu aiki ne da ilimin mu a bisa tsoron Allah tun daga zuci har baki har gaɓoɓin mu wannan abu ya zarce mana har zuwa ran da Allah zai sa mu cika da kalmar la ilaha illallah da har ainihin mu tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki sarki haddasa anhu muawiya ibn qurra shi kuma an samu daga cikin waɗanda suka karatu a wurin shi akwai muawiya dan qurra wa zaid ibn rufai'in menene eh to aka ce shi ainihin wannan malami haddasa anhu muawiya ibn qurra wa zaid ibn rufai'in wa qatada wa malik ibn dinar wa auf al-arabi wa sa'ad ibn ibrahim wa akharuna shi kuma kaji kadan daga cikin almajiran shi akwai muawiya dan qurra ba muawiya dan abu sufyan ba sarkin musulmi da kuma ainihin zaidu dan rufai da qatada da maliku dan dinar da kuma auf al-arabi da sa'ad dan ibrahim da dai wasu jama'a da dama wa qad wasaqahu yahya ibn ma'in yahya dan ma'in ya ce mutumin kirki ne shi wannan ainihin wato ma'abad din nan ma'ana ba a tuhumce shi da ƙarya ba kun ga adalcin malaman hadisi abin da ke tare da kai shi za a faɗi wa qala abu hatim ka san ko in yahya ibn ma'in ya ce kai wane ne nagari in Allah so ka haye saboda yahya dan ma'in shine bahaushe ke cewa in kana kashi ka hange shi ka zauna akan kashinka saboda mutum ne wanda zai sa ido ya sa ido ya sa ido dan kyas in ya kama ka da matsala sai ce wane ko da mutumin kirki ne sai dai kan dan yi gyangyaɗi kyas in ana makaranta dan kaɗan dai haka sai dai ya faɗa wa qala al hakim hakim yace saduqun fil hadisi wannan mutum mutumin kirki ne a wajen hadisi wa qila huwa waladu sahibi hadisi لا تنتفئ من الميت بإهاب ولا عصب وقيل هو معبد بن خالد سيتي قال الجوزجاني جوزجاني ما لم النسائي دا أبو داود يتي كان قوم يتكلمون في القدر an samu wasu mutane da suka fara magana suna musun kaddara cewa Allah bai kaddara komai ba bai tsara komai ba bai san faruwar komai ba kafin wannan ainihin abu ya afku ihtamala nasu hadisahum lamma arab lima arafu min ijtihadihim fi ad-dini was-sidqi wal-amana shikenan sai mutane suka ainihin ta karban hadisin su saboda yadda aka san su da kokari da gaskiya da amana ainihin a addini walam yutawahham alaihim al-kadhib ba a taba musu tunani ko zargin ƙarya ba sam ba a kama su da ƙarya amma dai magana dai game da musun kaddara suna ainihin musun kaddara to kaji da ake cewa ana karban hadisin yan bid'a kaji irin maganganun da malamai suke nufi ina fata an gane to magana ce wadda ita ma tana da buƙatar tafsili tana da buƙatar bayani domin mutumin da ya ɗauki aƙidar ƙaddaryancin da aka tabbatar da yana musun kulliyar rububiya Allah game da sanin komai kafin ya afko babu shakka wannan ana tabbatar da kafircin shi to wannan dan bid'a ne wanda bid'a shi ta kai shi ga kafirci ba za a karba hadisin shi ba amma wanda aka tabbatar cewa abin ya zama mai kamar wani abu ne da ya tashi cikin shi shi ma ba shi da irin wannan asalin tunanin sai dai gashi kamar yana marawa abin baya to irin wannan mutum ana iya karban hadisi wurin shi da sharaɗin baya kadai ruwaito hadisan da ke marawa bid'a shi baya ba kuma ya ainihin wato kambama bid'a shi yana kiran mutane zuwa ainihin gareta shine sai yake cewa wa in bulu bi su'i ra'ayhim ko da yake sun jarabtu da muguwar ainihin aqida minhum daga cikin irin waɗannan mutane akwai ma'abadun al-juhani akwai ma'abad bajuhani shine wannan da muke magana wa qatada da qatadatu ibnu abi di'ama as-saddusi wa ma'abadu ra'suhum amma ma'abadu ne oga shine shugaba قال محمد بن شعيب سمعت الأوزائي يقول أول من نطق في القدر susun bil iraq ya ce sus a iraq shine ainihin mutumin susun a iraq wani mutum ne mai suna susun a ƙasar ainihin wato iraq shine mutumin da ya fara musu dangane da al'amarin kaddara kana nasraniyan da can kirista ne dan mushan ne ba nasare ne fa aslama sai ya musulunta sun mata nasara sannan sai ya koma cikin addinin shi na kiristanci fa akhadha anhu ma'abadun to a sa'ad da ya musulunta din nan ma'abad ya je koyi karatu gurin shi kun ga bala'in da kullum ake cewa jama'an musulmi tsohon kafiri ko tsohon ba ma guje in ye maguzanci ye maguzanci maguzanci ya ratsa shi ko kafirin da kafirci ya ratsa shi ko ɗan bid'a da bid'a ta ratsa shi ran da ya tuba ya musulunta in ya yi karatu to a tabbatar da cewa ba sauran irin tunanin shi na da tare da shi in ba haka ba zai rinka ɗauko tunanin da yake da shi na da a cikin christianity ko a cikin majusanci ko a cikin maguzanci ko yahudanci ko a cikin bid'a sai ya rinka kawowa a hankali a hankali sai a wayi gari shi kenan kuma waccan bid'ar da take cikin christianity sai dawo muku da ita cikin musulunci wallahi wannan na ɗaya daga cikin ɗarurukan hanyoyi da bid'o'i suka shigo suka yi fata-fata da wasu sufaye sai a samu tsohon reverend father tsohon pastor sai musulunta sai ya yi karatu madadin in ma zai karantar sai a tara mishi waɗanda ƙwaƙwalwarsu ta yi ƙarfi tunaninsu ya yi zurfi karatunsu ya zauna musu yadda duk inda ya ratsa hanya za su dawo da shi a sai a tara mai 'yan islamiyya sai ta ɗura musu muguwar aƙida ba a sani ba ya ta ɗura musu muguwar aƙida daga nan sai a waye gari al'amari ya lalace al'amari ya rikice shi kenan sai su ɗauka daga gare shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko shi yasa kaga ga aƙidoji nan na hululiya sun shigo hululiya cewa Allah yana shiga cikinka yayi magana a madadinka wannan aƙida ce ta Christianity amma dubi da dama an samu wasu sufaye suna yin ta ga su nan aƙidojin cewa komai Allah saboda me saboda aƙidantuwa da ainihin kiristoci suke yi da aƙida cewa Allah uku ne wani dan Allah ne wani dan Allah ne dukkan mu yayan Allah ne to da zaran irin wannan ya musulunta ya dawo cikin addinin musulunci ana nan ana tafiya a hankali sai kuma mas'ala ta zama mas'ala yana zama malami sai dawo ya dan fara kawo irin wannan tunane-tunanen ya dawo ya fara kawo irin wannan tunane-tunanen kenan kamar yadda abdullahi ibn saba ba yahude da ya shigo musulunci ana nan kwana biyu kawai sai kirkiro da aƙida akan cewa ai ba wanda ya kamata ya gaji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a khalifanci sai sayyidina ali saboda a cikin yahudanci ba wanda ya kamata ya gaji annabin Allah in ya kau sai wanda yake dan uwan shi ne jinin shi ne kamar Musa da Haruna to dan haka kawai sai dawo da wannan aqida gashi ita ta sababar da bala'in da musulmi suke fama da shi a yau na shi'anci da zagin Abubakar da Umar da Usman da tsine musu albarka saboda kadai aqidar ta samo tushe daga wani ainihin kafirin asali ba Yahudi Abdullahi dan Saba ba Yahudi tare da 'yan shi'a zindikai suna musun wai karya ne ma babu abdullahi dan saba ba yahude to 'yan mazan jiya na daga malaman shi'a sun tabbatar da cewa sun san abdullahi dan saba ba yahude karanta littafin rijalul kashi amma waɗanda suka zo daga baya ne suke neman su mai da harkar ta zama siyasa ta zama dabara sai suka ce karya ne ma wai ba wani abdullahi dan saba wai kirkirar shi akai ba a san shi ma a tarihi ba a'a rijalul kashi baban umar al-kashi ya ce karya kuke 'yan mazan yau daga cikin 'yan shi'a ya ce su 'yan mazan jiya na shi'a sun san da abdullahi dan saba ba yahudi har sai da ya kawo tarihin shi a cikin wannan littafin Allah ya kiyaye to shine shi wannan ma'abad ya je koyi karatu a hannun wancan ainihin kirista fa akhadha anhu ma'abadun ma'abad ya je koyi karatu a wurin shi wa akhadha ghailanun al-qadar an ma'abad ghailan kuma al-qadari ghailanun al-qadri shi kuma sai ya je ya ɗauko wannan aƙida daga ma'abad kaji yadda salsalar ainihin abin ya zo قال محمد بن حمير محمد بن حمير يتي حدثنا محمد بن زياد الهاني قال كنا في المسجد إذ مر بمعبد الجهني إلى عبد الملك Muhammad dan Ziyad ya ce mun kasance muna zaune ainihin a masallacin Basra sai a sarki Abdul Malik khalifan musulunci yasa a kamo ma'abad din nan faqalan nasu ana wucewa da wannan ainihin ma'abar sai jama'a suka ce haza huwal bala'i haza huwal bala'u wannan kagan shi shine bala'i dishi ya jawo bala'in nan faqala khalid ibn ma'adan sai khalid dan ma'adan yace innal bala'a kullal bala'i idza kanat al a'imma minhum ai ma ba nan bala'in yake ba jama'a ai bala'i ya gama karewa aka ce daga cikin za a samu limaman juma'a daga cikin za a samu yan kwamitin fatawa daga cikin za a samu sune council of ulama daga cikin za a samu limaman idi daga cikin za a samu amirul hajji daga cikin za a nada shugabannin malamai ko shugabannin kungiya ko sune wakilan addinin musulunci a ƙasa kaza ko ƙasa kaza ai nan ne bala'in yake jama'a mun gane wannan da kyau ko duk sanda aka ce yan bid'a su ne shugaban kwamiti kaza su ne masallaci kaza suke shugabanci suke jawabi a rediyo suke jawabi a talbijin su ne ke da harshen magana su ake saurare kadai ai wannan ne bala'i ba dan wannan da aka kama za a tafi a kashe shi ko za a kai shi fadar sarki sarki ya hukunta shi ai ba nan matsalar take ba matsalar ita ce a nada su su rinka jawabi a madadin al'umma nan ne bala'i yake jama'a mun gane wannan da kyau ko wa qala khalifa shine sai ainihin wato khalifa yace shi kuma kafin nan tukuna sai yace qala marhumun al-attar haddathana adi wa ammi sami al-hasan mahmud marhum al-attar yace mahaifina da ainihin kawuna baffana sun bani labarin da suka ji daga al-hasan al-basri ya qulu iyyakum wa ma'abadan al-juhani cewa jama'a ku yi hankali da ma'abad al-juhani din nan fa innahu dhallun mudillun batacce ne kuma badda al'umma yake qala yunus yunus yace adraktul hasan ya'ibu qawla ma'abadin na riski al-hasan al-basri wa'azi yake gargadin mutane yake yana ainihin wato tsoratar da su game da ma'abad al-juhani wallahi al-azim duk wanda ya kirkiro bid'a ba zazzagi kake ba sakwace kake ba kano ne kai ba katsine ne ba yarabe in yamur kowane ne ka kirkiro bid'a ka kawo ƙasa ne ka kawo gari wajibi ne a gargaɗi jama'a a yi wa jama'a bayani a kama sunanka ya shiga rediyo ya shiga talbijin ya shiga jaridu ya shiga kaset video da audio a yada a ce jama'a ku gujuwa ne saboda ya bata batar da jama'a yake gashi kuna jin fiye da shekara nawa wannan malamin tun alhassan albasari cikin tabi'ai aka ce wa'azi yake yana gargadin jama'a game da ainihin wa game da wannan ma'abad din summa talaffafa lahu ma'abadun fa alqa fi nafsihi ma alqa qala tawus ihzaru qawla ma'abadin fa innahu kana qadariyan tawus shi ma yana daga cikin manyan tabi'ai yace jama'a ku guji fa ma'abad ma'abad din nan ba kadare ne yana musun kaddara وقال مالك بن دينار لقيت معبدا بمكة بعد فتنة بعد فتنة بن الأشعث وهو جريح قد قاتل الحجاج في المواطن كلها aka ce har yaƙi sun taɓa yi da ainihin hajjaj a lokacin shine shi wannan ainihin maliku ɗan dinar ya ce ya ga shi ma'abad ɗin nan jikin shi jina jina da rauni sun buga da ainihin hajjaj wa kazalika nuwalli ba'd zalimina ba'd eh azalimi ya ki azalimi وروى ضمرة عن صدقة بن يزيد قال كان الحجاج يعذب معبدا الجعني بأصناف العذاب ولا يجزئ ثم قتله aka ce haka ainihin hajjaj ya kama shi ya rinka mishi azaba iri-iri launi-launi dangi dan a hajjaj yadda ka san fir'auna ya iya azaba iri-iri fir'auna ne saboda azaba fa da iya punishment sai da Allah ya ce wa fir'auna fil autat har tiraku yake ɗaurawa turke iri-irin azaba nau'i-nau'i ya iya ƙala khalifa mata qabla tis'in shi ya rasu shi wannan ainihin ma'abad ɗin kafin shekara ta casa'in wa ƙala sa'idu ibn ufairin sai sa'idu ɗan ufair ya ce fi sanati samanina salaba abdulmalik ma'abadan juhani bi dimashq a shekara ainihin wato ta tamanin bayan hijira sarki abdulmalik ya kama shi ya gicciye shi a kasar ainihin ya gicciye ma'abad din a ainihin wato kasar dimash wato ya kama shi ya kere shi kenan qultu sai shi malam zahabi sai ya ce yakunu salabahu thumma atalaqahu wato da ya kere shi din ba kashe shi ba ya kere shi kamar za a kashe shi ya gicciye shi kamar yadda ake sawa a jikin katako a ce za a kashe mutum kamar yadda kiristoci suke da'awar wai an yi wa annabi isa to an kere shi din irin haka amma sai abu malik ya sake shi daga baya ne hajjaji ya kashe shi kaji yadda al'amarin ya faru to kaji wannan shine ma'abad din da ainihin ake cewa shi wannan ainihin ma'abad yayin da ya kirkiro wannan ainihin aƙida dangane da musun kaddara a ƙasar basra فخرجت أنا وأميد بن عبد الرحمن نريد مكة sai shi ya haya ɗan ya amur ya ce da ni da ɗan uwana ko abokina Humaidu dan Abdulrahman sai muka fita daga ƙasar Basra din nuridu Makka muna nufin mu tafi ƙasar Makka faƙulna sai muka ce laulakina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fasa'alnahu amma yaqulu ina ma dai da mu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu tambayi wannan sahabi me zai ce game da wannan aƙida da wannan mutum ja'iri ya kirkiro a garinmu ma'ana in aka samu wani takadari ya je ya kawo muku muguwar aƙida in kuna da malamai a garinku sai su tsayu su ta jawabi su ta bayyana muguwar aƙida da ɓarnar wannan mutum in kuna da karancin malamai sai ku fita neman ina malamai suke to a ƙasar basra waɗannan 'yan bid'an sun yi yawa shine shi humaidu dan abdurrahman da shi yahaya dan ya'mur sai suka fita suka ce bari mu tafi makka Allah ya haɗa mu da wani sahabi cikin sahabban manzon Allah ya gyara mana harka game da aƙidan nan saboda su sahabban nan su ne Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw duk mutanen duniya baki ɗaya waɗanda za su zo a bayan ku ya ku sahabbai in suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi suka samu imani irin naku tauhidi irin naku aƙida irin naku faƙadihi ta dauto sun shiryu to don haka in al'amari ya rikice sai a koma a duba wacce aƙida ce ta sahabbai sai a kama ta jama'a kuna ƙara fahimtar harkar nan da kyau ko harkar da muke kiran mutane zuwa ga a dawo a bi aƙida ta annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai domin Allah ya yabi aƙidar kana jin gashi yanzu da ta rikice ga abin da wasu tabi'ai suka ce ina ma da mu haɗu da wani sahabi su ne masu kyakkyawa aƙida mu ji irin jawabin da zai mana game da muguwar aƙidar da wancan shaidani ya kirkiro wallahi haka al'amarin yake amma har kuka je kuka kama aƙidoji rikirkitattu ba abin da za ku haddasa sai ruɗani shi al-imamu abul hasan dan ash'ari abul hasan al-ash'ari da kuke cewa kuna bin aqida shi ku je ku karanta tarihin shi a cikin littafin ad-dibajul muzahhab fi ma'rifati a'yan al-mazhab ai aka ce ya rayu ne kan aqidoji guda uku shi ma aqida farko ai mu'tazilanci ya kama irin wannan aqidar ta qadariyanci da al'amari ya al'amari daga baya ba komai ne ya faru ba kamar yadda malaman tarihi suka ainihin rubuta tarihin shi cewa mahaifin shi ne ya rasu tun yana karami sai ya shiga halin maraici sai uwar shi kuma sai ta je ba tare da bincike ba irin abinka da mata da an ji cewa ai wane babban shehi ne yana samun kuɗi ai wane shine kansila ai wane shine ciyaman wane shine gwamna wane mai martaba ta kaza nan da nan sai kaga kowace bazawara nan take so ta lallaba kowace budurwa nan take so a aure ta saboda kawai duniya aka sa gaba sai kawai ainihin abu ali aljubba'i shugaban mu'tazilawa na wannan lokacin ba da dadewa ba kaɗan in kaɗan ya haƙuri in Allah so zan yi bayani akan mu'tazilawa da ikon Allah yanzu yanzu insha Allah shugaban mu'tazilawa a lokacin abu ali aljubba'i sai ya zo ya nemi aurenta sai ta amince a halin mijinta da ahlus sunna ne mai bin aqidar sahabbai yau gashi ta ɗauki ɗan shi ta ci amana ta je ta auri shugaban 'yan bid'a baki ɗaya sai ɗan ya taso cikin gidan wannan shugaban bid'a cikin wannan shehi a cikin gidan sai ya zama shi ma irin wannan aƙida yake da ita har ya kai shekara arba'in da yake bahaushe ya ce rabon kwaɗo baya hawa sama matukar kana tare da Allah Allah zai kula da kai Allah zai kula da zuriyarka ko bayanka nan da nan sai wannan yaro wata ran bayan ya shekara arba'in shi al'imamu abul hassan sai tambayi mijin uwar tashi ya mishi tambayoyi guda uku game da wannan aƙida ta mu'tazilanci da suke ciki sai mijin uwar ya kasa amsawa sai ya ce yana kwanciya bacci sai ya mafarki shi abul hassan sai ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa manzon allah ya rasulallahi al'amura sun rikice mini sai manzo Allah ya ce mishi alaika bi sunnati kai riko da sunnata ya ce shikenan sai na daina ganin manzo Allah ya ce sai na farka na tashi ne karatun alkur'ani ne sallah na roki Allah Allah ka nuna min gaskiya Allah ka nuna min gaskiya to a da akan aqidan mu'tazilanci da ya shekara arba'in a kanta aqida ce da ke musun dukkanin siffofin Allah sai su ce sami'un bila sam basirun bila basar Allah madaukakin sarki sami'un ne mai ji ne amma fa baya ji kanka siffanta shi da ji Allah basirun ne amma fa ba faya baya gani karka siffanta shi da baso haka suke duk siffofin Allah su sun karyata gaba daya to yana nan sai ya samu kanshi a halin yanzu ya yarda da wasu siffofi as-sifatu sam'iyya as-sab'a su ne waɗannan siffofi alhayatu alqudra alirada alkalamu da makamantansu ga sunan kowa yana karanta altafan ash'ariyawa cewa Allah yana da rayuwa Allah yana da iko Allah yana da kudra da irada Allah yana da kaza duk waɗannan siffofi sai yadda da su sauran siffofi fa as-sifatul khabariyya cewa Allah na da hannu Allah na da ido, Allah na da ƙafa, Allah zai zo a ranar alkiyama, Allah na sauka daga ainihin sama ta bakwai yana zuwa sama ta ɗaya kowane ƙarshen dare, waɗannan siffofin sai ya ga kuma ya samu kanshi a halin ba zai iya imani da su ba. Ɗaliban shi da ya zauna ya karantar da su a da a mu'tazilanci da suka ji yanzu kuma ya dawo ya yarda da wasu siffofi guda bakwai sai suka ce to malam fa ya taɓu malam ya motsu don haka ba za a ji shi akan wannan aƙida ba sai suka kafe sai suka je suka ci gaba da rubuce-rubuce suna tabbatar da cewa abul hasan al-ash'ari fa yana nan a ba mu'tazilan shi amma ya samu tabo hankali ne don haka sai su faɗi magana ta mu'tazilanci ko kadariyanci sai su ce abul hasan ne ya faɗa kai tsaye ba sa tantama ba sa shakka ma'ana su ba su yarda da tuban shi ba har yanzu yana nan ba mu'tazili yana nan a wannan halin kuma sai ya ainihin shekara biyar bayan shekaru ainihin biyar da ya yi sai al'amura suka sake rikice mishi in ya zo yana karatun alkur'ani sai ya rinka ga ai ga alkur'ani ya ka abubuwa da dama na daga siffofin Allah maɗaukakin sarki ga alkur'ani ya bayyana kaza ga hadisai sun bayyana kaza Allah yana da kaza Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana Allah yana da ido Allah yana duk ga siffofi sun bayyana amma me yasa bai yadda bane sai ya sake shiga cikin takafu'ul adilla abinda ake nufi da takafu'ul adilla a cikin ilimin tauhidi shine ka dubi kaza game da Allah ka dubi kuma kaza akasin wannan sai ka ga duk ga abubuwan kuma kowanne yana da dalilai kuma dukkansu suna karo da juna shine takafu'ul adilla sai ka rude kenan sai ka gigice to da ya samu kanshi a wannan halin ya yi addu'a ya yi sallah ya roƙi Allah sai kwanta yana kwanciya sai sake ganin manzon Allah ya zo mai a mafarki sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amura fa sun sake rikice mu sun ruɗe mini yi min wasiya manzon Allah ya ce alaika bi sunnati manzon Allah ba dogon jawabi fa ai maka tambaya kai awa biyar kana jawabi me kake cewa dan Allah me kake cewa manzon Allah an aka yi tambaya ya manzon Allah ausuni ausuni yi min wasiya annabi ya ce la ta gabab shi mutumin sai ta yake annabi yana cewa karkai fushi karkai fushi ta yake wai ana cewa ya haƙuri ne za a yi wasiyar ai wasiyar kenan la ta gabab takarda ka je za a sa maka hannu karatu kake a jami'a karatu kake a zaure karatun allo kake la ta gabab karkai fushi zaman aure kake zaman aure kike aikin kasuwa ne duk abin la ta gabab annabi ya ce mai karkai fushi shi kuma mutumin cewa yake ausin ya manzo Allah ya min wasiya sai manzo Allah yana ausin la ta gabab karkai fushi sai shi mutumin yana fahimta wai annabi na ce mai ne karkai fushi ya haƙuri zan maka wasiya iyakar wasiyar ke manzo Allah ba dogon jawabi jawami'ul kalim an bashi jawami'ul kalim hikima yake da ita in yi magana guda ɗaya sai ku mujalladai kuna sharhinta yanzu baka jin nan me muke karantawa sharhu sunna duk jawaban annabi ne ake sharhinsu sallallahu alaihi wasallam haka ya ce wa abul hassan alaika bi sunnati ka rike sunnata abul hassan al'ashari ya ce sai na farka na sake roƙon Allah ne sallah ne karatun alƙur'ani Allah ka ɗora abul hassan akan gaskiya Allah ka datar da ni Allah ka nuna min abin da yake daidai ya kwana biyu kenan sai Allah ya haɗa shi da almajiran almajiran imamu ahmad ibn hanbali shi kenan sai suka karantar da shi aƙida dangane da abin da ya shafi aƙidar sahabbai aƙidar imamu ahmad bin hanbali to shine sai abul hasan al-ash'ari ya zan ya bar waccan aƙidar wadda ita ce take yawo a yau a najeriya shehunnan najeriya shugabannin kwamiti manyan malamai suke alfaharin cewa wai najeriya aƙida ash'ariyanci ake bi waccan aƙidar ta tsakiya ta abul hasan ita ce to abul hasan ai ya batta kuma ba ni Muhammad awwal Adam na faɗi haka ba al-imam ibn farhun al-ya'muri al-maliki ba malikin asali maganin marasa kunya shi ya faɗi haka a cikin littafin shi ad-dibajil muzahab fi ma'rifati a'yanil mazhab ad-dibajil muzahab fi ma'rifati a'yanil mazhab yace al-imam abul hasan al-ash'ari da farko yana kan waccan aqida ta mu'tazilanci yana musun dukkan siffofi ya dawo kan aqidar shi ta tsakiya yana yadda da siffofi guda guda bakwai yace karshen al'amarin shi sai ya rasu akan ya amince da dukkan siffofi siffofi as-sam'iyya da siffofi al-khabariyya ya yadda Allah na ji na gani Allah na magana Allah na da ido Allah na da kafa in ka tambaye shi yaya idon Allah yake sai ce laisa kamithlihi shay'un ai ba abin da yake kamar Allah wa huwa samiul basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah dai ya ce tajri bi a'yunina jirgin ruwan annabi Nuhu na gudu akan idan mu Allah ya tabbatar da yana da ido yaya idon yake ba mu sani ba to ƙarya ne a'a Allah yana da ido yana da ido tsaya a nan da Allah na son bayani da ya bayyana maka da manzon Allah na son ka da bayani da ya bayyana tun da bai bayyana ba to tsaya a nan Allah na sakowa ƙarshen kowane dare ya ainihin cewa zai bauta min in karɓa wa zai roƙe ni in bashi abin da yake so tsaya a nan karka ce yaya Allah yake sauka asubar Najeriya daban ta Amerika daban asubar Saudiya daban asubar Falastinu daban aka ce ka tsaya a nan duk da haka malamai sun yi ta ƙoƙarin su fahimtar da mutane amma mutane sun riga sun sha wa kansu kafso na ƙwaya ta ainihin bid'a ba yadda za ka yi da su in ba haka ba ya bar wannan aƙidar da ake yadawa a yau a Najeriya ana cewa ash'ariyanci alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal muhalafatu wal kaza wal kaza ya bar wannan aƙidar ita ce da ya batta sai ya shiga ɗaki ya zauna kwana arba'in in ba sallah ba baya fitowa wata harka yana rubuta littattafai yana tabbatar da irin halin da ya samu kanshi a da yana jawabi yana bayyana gaskiya yana yi wa mutane ainihin hakikanin gaskiyar al'amari yanzu ga abin da yake a kai kwana arba'in da ta cika sai ta dace da ranar juma'a sai ya fito masallacin juma'a ya zo ya hau kan mimbari ya miƙe yana cikin hutuba a cikin jawabin shi ya ce wanda ya sanni ya ƙara dubawa da kyau wanda bai sanni ba ya sanni ni ne abul hassan Ismail al-Ash'ari saboda jikan Abu Musa al-Ash'ari ne a cikin nasaba shi yasa ake ce mai al-Ash'ari shi kuma Abu Musa al-Ash'ari su ma wannan nasaba ce Ash'ariya mutanen ƙasar Yaman kakansu ne aka haifa da suma a hannu kamar yadda suma take aka sai kakashi shi kuma ta sa mishi al-Ash'ari to asalin nasabar kenan da ake cewa Ash'ariya ko Ash'ira ne ko Ash'ariya asalin nasabar kenan daga ash-shi'ru a ash-sha'ru gashi to al'ashari wanda yake da suma yake da gashi a hannu saɓanin yadda ake haihuwar jirajirai a ga suma irin taka kuma a hannu kaga ta saba to asalatan asalin nasbar kenan ya jama'ar musulmi abul hasan al'ashari daga ƙarshe sai ya bar wannan ainihin aƙida da ya batta sai ya rubuto waɗannan littattafai guda uku ga ɗaya daga ciki shine na zo da shi al'ibanatu an usulid diyana bayani game da tushen addinin musulunci ya ce ya bar wannan aƙidar har abada littafi na biyu shine makalatul islamiyyina waqtilaful musallin aƙidojin musulmi da kuma inda musulmi suka saba littafi na biyu allum'ul sagir da allum'ul kabir a wuri ɗaya haɗa su littattafai uku haka ya rubuta su al'ibanatu an usulid diyana ga ta a hannuna wani babban malamin Muhammadu al-Ansari ya rasu yau shekarar shi uku da rasuwa na je Madina na same shi lokacin bai ma san halin da yake ciki ba yana matsanancin rashin lafiya Hammadu al-Ansari shi ya ta hakikin wannan ainihin littafi Allah ya gafarta mishi ya rasu tun shekara uku da suka wuce shi ya fito da wannan littafi ya haƙƙaƙa shi ya yi mishi shimfiɗa in jama'ar musulmi ba su manta ba a masallacin nan mun karanta littafin nan kasatin daga na ɗaya har kasar na talatin da biyu muna nan cikin karatun shi har yanzu duk shimfiɗar da malam Hammadu al-Ansari ya sai da na karance mana kuka ji irin jawabi da yabo da malaman kirki suka yi wa abul hasan cewa ya bar wannan aqidar da ake cewa alwujudu wal idamu wal baqa'u wal mahalafatu dinnan duk baki ɗaya yace waɗannan halafati shari'atul islamiyya sun saba ma shari'ar musulunci dan haka ya basu to a ciki sai da ya fara bayyana aqidar musulmi tukuna dalla dalla bayan da ya gama sannan sai kuma ya zo ya ce albabul awwal fi ibana sai da ya fara bayyana miyagun aƙidojin da yake akai a da da shi da sauran mu'tazila da qadariyya sannan ya zo albabu sani ya zo ya bayyana kyawawan aƙidu a cikin albabul awwal sai ya ce fi ibanati qawli ahli ziyaq ahli zaighi wal bid'a wannan babi zai bayani ne game da bayanin aƙidojin karkatattu da yan bid'a amma ba'du sai yace fa inna kaseeran min az-za'ighina 'anil haqqi min al-mu'tazila wa ahli al-qadri ma labbihim ahwa'ihim ma labbihim ahwa'uhum ila taqlidi ru'asa'ihim wa man madha min aslafihim yace bayan haka da yawa daga cikin karkatattu waɗanda suka bar gaskiya daga cikin mu'tazila da waɗanda suke 'yan kadariya ne son zuciyarsu ya karkatar da su suka koma suna bin shugabanninsu da waɗanda suka gabace su akan waɗannan miyagun aƙidojin kamar majusa da sauransu don haka fata'awwalul qur'ana ala ara'ihim sai suka rinka karkatar da ainihin alqur'ani suna ɗora alqur'ani ya dace da ra'ayoyinsu ta'awilan karkatar wadda take lam yunzilillahu bihi sultanan Allah bai saukar da hujja akan ai irin wannan karkatarwa ai kwana da ma'ana alqur'ani ba wala awdaha bihi burhana kuma Allah bai bayyana wata hujja ko wani dalili na yin haka ba wala naqaluhu ar rasul rabbil alamin da dai ba su taba ɗauko irin wannan fassara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba manzon da yake manzo ne na Allah ubangiji dukkan halittu wala an salafi an salafil mutaqaddimina ba su kuma ɗauko irin wannan daga ainihin wato as-salafu al-mutaqaddimina ba magabatan farko dan haka fa khalafu riwayati sahaba ridwanullahi alaihim annabiyillahi salawatullahi alaihi wa salamuhu fi ru'yatillahi azza wa jalla bil absar ya jama'ar musulmi abin da yasa za ku ga karatun namu kamar baya sauri na sharhu sunna din ba gaggawa ake ba me muke ci na baka ke zuba a tsaya a bayyana karatun nan ɗaya bayan ɗaya mutane su tsorata daga munanan aƙidun nan yafi musamman aƙidojin nan miyagu suke yawo a cikin jama'a su ne aka tashi an gada kabiran an kabirin iyaye da kakanni shehunnai da malamai jama'a mun gane wannan da kyau to shine sai wannan malami yake cewa sai su mu'tazila da 'yan kadariya suka saba ma riwayoyin da sahabbai suka yi daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama da idanuwa kuru-kuru wa kad ja'at fi zalikar riwayatu min aljihatil mukhtalifat yace bayan riwayoyi sun zo daga bangarori daban-daban wa tawatarat bihal asar ga hadisai nan birjik wa tataba'at bihal akhbar maganganun sahabbai da tabi'ai da zantutukan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo birjik cewa za a ga Allah a ranar alkiyama duk za mu zo mu karanta waɗannan hadisai amma kaɗan daga cikin hadisan abu huraira ya ruwaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka tambaye shi ya manzon Allah ko zai yiwu mu ga Allah a ranar alkiyama domin dai manzon Allah ya karantar da su cewa ku sani da cewa faufau ba zai yiwu ku ga ainihin Allah maɗaukakin sarki ba har sai kun mutu wannan hadisi sahihi ne na cikin sahihu muslim ba zai duk wanda ya ce ana ganin Allah a nan duniya ko ana iya magana a nan duniya da Allah a yi magana Allah ya ba da jawabi ya amsa ana jin shi ana sauraren shi bayan abin da ya faru ga su annabi Musa da wa'ayi da Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani shehi ko wani waliyi ko wani sayyidi ya ce ana iya magana da Allah ko ana rubutawa Allah wasiƙa Allah ya dawo da jawabi babu shakka wannan makaryaci ne garan dangan gariyan makaryaci ai a makaryata ma wannan koje ne koje ne wannan a makaryata ina fatan jama'a a gane wannan saboda haka faufau ba zai yiwu a ga Allah ba manzo Allah ya ce baya yiwuwa ku ga Allah har sai kun mutu shin da kake cewa kana ganin Allah ka mutu ne baka mutu ba kuma in ka mutu ba za ka dawo ba ai jama'a mun gane wannan da kyau to wannan muguwar aƙida ita ce ta taka ta taka a hankali har ta kai kuma ƙarshe sai kai kanka ka juye ka ce ai kai ma Allah ne daga nan kuma sai ka ce kowa ma Allah ne to tunda kowa ma Allah ne shikenan ba wanda zai bauta wani kenan sai a daina sallah sai a daina azumi an koma aƙidar batiniya kenan a hankali shedan yake bullo muku ya ainihin batar da ku saboda haka ƙarya kake in ka ce kana iya magana da Allah ko kana ganin Allah a nan duniya ko kana rubuta Allah wasiƙa ko Allah na aiko maka da jawabi wallahi maƙaryaci kake kuma qutilal kharrasuna Allah an ci masu yanki faɗi ko je ko jaye Allah an ce su hakan nan ka ƙirƙiri magana ka tsara ta wai sai mutum ya ƙarya wai sai ce akwai a cikin littattafai faɗin littattafan mana zo da su ka karanta kul fatu bit taurati fatluha in kuntum sadiqina a zo a karanta littafin wannan littafi ne hadisi ne ya inganta ko bai inganta ba aya ce ta alqur'ani me fassararta jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu saboda haka sai ainihin Abu Huraira ya ce sahabbai da suka tabbatar dai ba zai yiwu a ga Allah a nan ba sai suka ce ya manzon Allah zai yiwu mu ga Allah ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu nan idan wata ya fito daren sha biyar ɗin nan gashi nan kuna zazzaune a cikin farin wata hasken farin wata shin in kuna son ganin shi kuna turere ne da junanku wane yana matsa ka kare mini suka ce a sai ce haka za ku ga Allah a ranar alkiyama kowa yana zaune hani'an mari'an a yadda yake a cikin aljanna haka zai ga Allah to sai hadisin ya bayyana za a ga Allah a hali biyu za a ga Allah tun kafin a shiga aljanna amma ga suwa ga muminai kafirai fa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna a wannan rana kafirai su za a sha makance su ba za su ga Allah ba jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka sai manzo Allah ya ce za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin farin wata a daren sha biyar ɗin nan shine wannan 'yan shi'a da sauran mu'tazila sai suka ce ahli sunna sun ce Allah farin wata ne kaji son zuciya cewa akai kamar yadda kuke gani haka haka za ku ga Allah wannan shi ake kira tashbihur ru'ya bir ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i ana kamanta yadda za ku ga Allah ne don a nuna ganin Allah ba za ku sha wahala ba ba turereniya kamar yadda kuke ganin wata in ya fito ba turereniya ba wahala haka za ku ga Allah ba wai ana cewa Allah ne farin wata ba jama'a mun gane wannan da kyau ku karanta sharhin aqidatu tahawiyya ta al-Imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi za ku samu bayanai dalla dalla to sai manzon Allah ya ci gaba da ba su bayani cewa in aka tashi kiyama sai Allah maɗaukakin sarki sai sa a shela wanda di yake bauta wani abu ya bi shi masu bautar rana su bi rana masu bautar wata su bi wata dama cikin hadisin imamu ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace rana alkiyama da rana da wata za a ɗibe su a saka su a wutar jahannama dan me dan me bauta musu ya rena kanshi ga allolinka ga iyayen gidanka yau a cikin wutar jahannama sai kuma aka ce din mai bautar su ya bi su magana ta ƙare kai ma wuta kenan manzo Allah ya ce masu bautar rana su tashi su bi masu bautar wata masu bautar taurari masu bautar ɗagutu menene ɗagutu shine duk abin da ya hana ka bin shari'ar Allah demokuraɗiyya ce mulkin soja ne shehunka ne malaminka ne duk abin da ya hana ka bin dokar Allah shari'ar Allah sau da ƙafa kai kuma ka yadda a cikin amincewa da farin zuciya da lamuncewa akan abi shi haka ya zama ɗagutu gare ka manzo Allah ya ce masu bautar ɗawagitu sai su tashi ɗagutu iri-iri rumfar kasuwa ce matarka ce uwarka ce ubanka ne ɗanka ne duk abin da ya hana ka ka bautawa Allah sau da ƙafa ɗari bisa ɗari gwamnati ce kowane ne shehunka ko menene duk abin da ya hana ka ka bi Allah ya zama ɗagutunka saboda motar ka ta lalace ka damu ka shiga bacin rai sallah azhar ma ba za ka je kai ba la'asar ma ba za ka je kai ba saboda kana cikin bacin rai kwangila kaza an ce ba za ka karbi kuɗi ba bacin rai ya hana ka kai sallah akan lokaci a zo ai sallawa da sai ka ce kai kana cikin damuwa kwangilar ka ta zama dagutun ka matar ka ofishin ka duk waɗanda kake bi din nan suka hana ka bin Allah sai ka tashi ka bi su ranar alkiyama manzo Allah ya ce sai wannan al'umma ita kuma sai ta tsaya cik wuri guda su kuma ba su ga wanda suke bautawa ba manzo Allah ya ce a cikin wannan al'umma sai zama munafukan cikin al'umma suna nan tare don dama a duniya tare ake to a lahira ma sai a tsaya tare ana nan sai Allah ya bayyana a cikin wata sura sai mumine su ce ba kai ne ubangijinmu ba Allah da kanshi sai zo ya bayyana a wata sura sabanin surar da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sabanin surorin da manzon Allah ya bayyana shi yasa duk siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita ko manzon Allah ya siffanta kanshi da ita ka amince da ita in ka ki zai zama maka asara domin Allah zai zo a ranar alkiyama da waɗannan siffofin sai ka ƙaryata sai ya zo kuma da wasu siffofin sai ka gaskata shi yasa waɗannan siffofin da ake cewa Allah yana da siffa kaza Allah yana da siffa kaza Allah yana da siffa kaza tsaya akan haka da zarar Allah ya bayyana da wata siffa ba wadda mumine suka sani ba sai mumine su ce ba kai ne ubangijinmu ba muna nan a kafi anan har sai ubangijinmu ya zo da zaran ya zo za mu iya gane shi shikenan sai ainihin ana nan sai kuma sura sai ta bayyana hakikanin Allah da kanshi sai ya zo duk muminai sai su faɗi sai su yi sujuda gare shi munafikan nan da ke tare da muminai fa sai su tafi za su yi sujuda sai bayan su ainihin sai ya kage wa kad kanu yud'auna ila sujudi la yastati'un a da can ana kiransu ku zo ku yi sallah ku munafikai a zo a yi sallah a zo a bauta Allah sun ki a yau saboda munafinci shine wai za su faɗi wato su ba za su bauta ma Allah ka annaka tarahu ba a da duniya tunda ba su ganin shi ba za su bauta mai ba amma a yau tunda gashi fa za su faɗi su sujuda sai bayan ya kage to daga lokacin ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna za a gane su wane da suka samu damar yin sujuda su ne muminai Allah ya karbi imanin su su wane da suka kasa yin sujuda su ne munafikai Allah bai karbi imanin su ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko ganin Allah na farko kenan da za a yi a dandalin alkiyama munafukai za su gan shi amma ganin sai ya zama musu matsala daga ƙarshe kafirai kuma tun farko ma an sha makance su to gani na biyu shine a cikin ainihin aljanna sai yan aljanna sun shiga aljanna hani'an mari'an cikin kwanciyar hankali sai Allah ya ce da su bayina menene kuke ainihin ji a duniyan nan a aljannan nan afuwan wanda ban yi muku ba sai ce ya Allah akwai abin da ya rage kuma baka yi mana ba sai Allah ya buɗe fuskar shi sai su gan shi duk wata damuwa da suke ciki sai su manta da ita duk wata matsala duk wani ma'ana duk ni'imar da suke ciki a aljanna sai su ainihin manta da wannan ni'imar saboda ga babban ni'ima ta zo sannan sai Allah ya ce kuma ne muku alfarma da cewa har abada na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba shikenan matsala ta kare babu matsala a cikin aljanna ga ainihin yan aljanna kuma za su ga Allah duk sanda suke son su ga Allah za su ziyarce shi haka hadisai suka bayyana wannan hadisin da nake kawowa ka je ka ɗauki sahihul bukhari a cikin mujalladin farko babu fabilis sujudi babin da ke bayani akan falalar sujuda jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko za mu zo mu karanta wannan hadisi anan insha Allah ta'ala amma nan mala yana bayyana kaɗan daga aƙidojin mu'tazila ne da ƙadariya sun yi musun ainihin cewa Allah maɗaukakin sarki ba za a ganshi ba sun ce ba za a ga Allah ba haka nan wa ankaru shafa'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lil muznibina suka ce duk masu zunubin nan waɗanda ba su kafirta ba to wai ƙarya ne manzon Allah ba zai cece su ba wai manzon Allah ba shi da ceto wannan dinna daga cikin aqida ɗan qadariyya wa jahadu azabal qabri sun yi musun kuma azabal qabri wa annal kuffara fi quburihim yu'azzabun suka ce wai ƙarya ne ba ai wa kafirai azaba a kabari wa qad ajma ala zalika sahabatu wat tabi'una bayan sahabbai da tabi'ai waɗanda Allah yarda da aqidarsu su sun yarda da haka ga qadariyya ga mu'tazila sun ce wai ba su yarda ba sannan wadanu bi khalqil qur'ani kuma suka ce alqur'ani ba magana Allah bane qur'ani halitta ce daga cikin halittu naziran liqauli ikhwanihim min almushrikin alladhina qalu in hadha illa qaulul bashar sai zan sun kwaikwayi magana ƴan uwansu mushrikai da suka ce ai alqur'ani maganan mutum ne fa za'amu anna alqur'ana ka qaulil bashar sai suka ce alqur'ani kaman maganan mutum ne ba ba ainihin magana Allah bane halitta ce cikin halittu haka dai wa asbatu annal ibada ya sharra suka ce bayin Allah suke halittar sharri duk inda kaga sharri ya faru to ba daga Allah bane ba Allah ya kaddara shi ba bayi ne suka halicce shi shedan ne ya taimake su naziran liqaulil majus allazina asbatu khaliqaini irin maganar da maguzawa majusa suka yi suka ce ai duniyan nan tana da abubuwa guda biyu suke halitta suke juyawa ahaduhuma yakhluqul khaira wal akharu yakhluqu sharra suka ce ɗaya daga ciki na halitta alheri ɗaya kuma yana ainihin halitta sharri haka dai don haka ya kai mai saurare na da kallo na ka je ka samu wannan littafi gashi littafin al'ibanatu an usulid diyana na al'imamu abul hassan isma'ilu al'ash'ari Allah ya gafarta mishi sai aƙidar taka ta ash'ariyanci da kake bi sai ta tabbata amma an ka je ka ɗibo wasu aƙidoji dama da hagu ka ci gaba da yawa abul hasan al'ashari ƙarya ma'ana ka bi irin waɗancan mu'tazilawa kenan mu'tazilawa wancan na farko suna can suna cewa su fa suna kan aƙida abul hasan al'ashari ku kuma nan kuna mu danganta alwujud wal qidam wal baqa kuna cewa kuna kan aƙidar abul hasan al'ashari haka nan kuma aka yi ga annabi ibrahim ba mun kawo ɗazu ba yahudawa haka suke cewa annabi ibrahim ba yahude duk mun kawo ɗazu haka nan kuma ku zo kuna danganta munanan aƙidoji gare shi ha al'amari ya wayi gari ga littafin abdulwahid nan da ake karantawa a ƙasar nan ai ana cewa wai ma'ana a wajen aƙida ka bi ash'ari a wajen suluki ka bi junaidu a wajen ainihin furu'a kuma ka bi maliku ma'ana a fiƙihu ka kama fiƙihun maliku a aƙida fa ka bi ta ash'ari a wajen suluki ɗariƙa fa ka bi junaidu tambayar da muke muku ya ku mu'tazilawa ya ku yan kadariya ya ku yan bid'a baki ɗayanku imamu maliku yana da aƙida ko bai da aƙida yana da aƙida me yasa kuka ɗauki aƙidar maliku kuka ɗauki aƙidar maliku kuka ajiye kuka ɗauki mazhabin imamu malik kuke aiki da shi me yasa menene aƙidar imamu maliku te muku kuka ɗauke ta gefe guda kuka aje wani alheri kuka gani ga mutumin da kuka kyamaci aƙidar shi za ku bi ainihin fiƙihun shi za ku bi mazhabar shi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau duk malamin da ya ce shi ba ash'ari ne a fiƙihu kuma shi ba maliki ne sai ka tambaye shi shin maliku da kake bin mazhabar shi a fiƙihu yana da aƙida ko bai da aƙida in ya ce yana da aƙida sai ka ce alagafarta malam me yasa ba za ka bi aƙidar maliku ba in ya ce ai aƙidar lalatacciya ce duk mutumin da aƙidar shi lalatacciya ce fiƙihun shi ma lalatacce ne to mu kan mun amince cewa imamu na maliku imamu ahli sunna ne limamin sunna ne yana da aƙidar bayan Allah ta gari aƙidar mutanen kirki dan haka mun yarda da aƙidar imamu maliku tana nan ita ce aƙidar da ke farkon risala zaka ga mafi yawancin malaman ƙasar nan da ke cewa su ash'ariyawa ne ba sa son aƙidar nan ta mai risala amma fiƙihun fa sai su koma suna so in kuka ce mai risala yana da muguwa aƙida yaushe fiƙihun shi zai gyaru duk mutumin da aƙida shi ta lalace fiƙihun shi zai lalace dan haka yaddar da muka yi wa aƙidar Imam Malik yaddar da muka yi wa Ibn Abi Zaid al-Qayrawani cewa mai risala yana da kyakkyawa aƙida shi yasa mun yadda da mazhaban malikiya mazhabar gaskiya ce mun yadda da fiqhun malikiya fiqhu ne gaskiya in ta kama mu ɗauka za mu iya aiki da shi mun yadda mu ɗauki aƙidar Imam Shafi'i in ta kama za mu yi aiki da fiqhun shi mun yadda mu yi aiki da aƙidar Imam Ahmad in ta kama za mu iya aiki da fiqhun shi Abu Hanifa mun yadda da aƙidar shi za mu iya ɗaukan fiqhun shi za mu yi aiki da shi domin dukkanin su malaman kirki ne malaman sunna ne malaman alheri ne aƙida da tauhidi irin na manzon Allah suke da shi don haka tun da aƙidar su ta gyaru to babu laifi in ka ɗau fiƙihun su babu laifi in ka ɗau mazhabar su ba ka yi laifi ba don me don ba miyagu ba ne jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka a ji tsoron Allah a ainihin tabbatar da cewa shi junaidun da kuke cewa za ku bi a wajen ɗariƙa ai abin da junaidu ya ce cewa yin mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna wa man la ya'lamu al kitaba wala sunnata fala yaqrabanna mazhabana yace mu dariƙan mu ba dariƙan yan iska bace yace dariƙa ce wadda ta tsaya akan alqur'ani da hadisi duk wanda bai san qur'ani da hadisi ba duk wanda ba aiki da qur'ani da hadisi kai sake kusanci ɗariƙan mu ba wai jafa'i suke yi wa ainihin alqur'ani da hadisi ba irin jafa'in da sawi a cikin tafsirin shi yayi wa alqur'ani da hadisi yake cewa aiki da zahirin alqur'ani da hadisi wannan yana daga cikin tushen kafirci jama'ar musulmi an gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan duk mun yi bayani ne dangane da shi ma abadun aljuhani din nan saboda haka sai yace kana awwala man takallama fil qadri ya'ni bil basra ma abadun aljuhani fa kharajtu ana wa humayd ibn abdurrahman nuridu makka ya haya dan ya amur yace aqidar farko game da aqidar qadariyanci ta bayyana ne a basra ta hanyar ma'abad aljuhani yace da ni da ainihin dan uwana abokina wani babban malami mai suna umaidu dan abdurrahman sai muka fita daga kasar mu kasar basra muka hari makka fa kulna sai muka ce laulaqina ahdan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa sa'alnahu amma yaqulu ina ma dai mu haɗu da wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya haɗa mu da wani sahabi cikin sahabbai mu tambaye shi mu ji abin da zai faɗa mana game da wannan muguwar aƙida da ta taso falakina abdullahi ibn umara sai Allah ya mana gamdakatar muka dace muka yi muwafaka da sahabi abdullahi dan umar malamin aƙida malamin tauhidi malamin hadisi malamin zuhudu malamin komai da komai a cikin karatun addinin musulunci Allah ya yi mai ilimi fanni fanni domin shi a cikin musulunci ya taso manzon Allah malamin shi ne abubakar malamin shi ne umar malamin shi ne usman malamin shi ne aliyu malamin shi ne wanda duk ya karatu hannun waɗannan gwaraza biyar wallahi ya fi ƙarfin duk wata jami'a yau da ke rayuwa a jami'o'in duniya to abdullahi dan umar kenan ga sunna ga hadisi ga fikihu ga ilimi ga tsoron allah abdullahi dan umar ba makawa wajen bin sunna fa shi duk inda aka kada aka raya dacewa da sunna baya jin tsoron yallaɓai ko ranka ya daɗe ko mai martabawa ne hajjaju aka naɗa ya zama amirul hajji aka tafi aikin hajji fa sai ɗan gidan abdullahi ɗan umar salim sai ya je bayin wanka ya tsaya kusa da ban ɗakin da hajjaju yake wanka ya ce sarki kai marmaza ka fito lokacin hajji ya yi ai marmaza a fita in dai sunna kake so ma'ana su kan gidansu kenan sunna nan da nan hajjaji ya kintsa ya fito a fusace sai ya tambayi ibn umar uban wannan ɗaki nan abin da yaron nan ya faɗa gaskiya ne sai ibn umar ya ce matukar sunna kake so haka za ka haka manzon allah ya to sai hajjaji ya shaƙa sai ya ji haushi ba a ƙara wannan aikin hajji ba sai da ya sanadin da ya kashe abdullahi dan umar ya je ya sa guba a jikin kibiya aka kafa ta a dokin kofar ɗakin da abdullahi dan umar ya sauka a makka ya zo zai shiga ɗaki kenan shi abdullahi dan umar sai ya taka wannan kibiya sai ta zama da guba sai jikin shi ya zama penetrated duk jikinsa ya harbu shi kenan rashin lafiya ya kama shi hajjaji kuma da munafunci sai ya zo ai ala gafarta malam wallahi da mun san wanda ya ji maka ciwo wallahi da sai mun ji mishi sai mun yi mishi kaza ka san mu ba dama sai ce kai ka ji mini ciwo ya ce ala gafata malam yaya kuma za ka ce haka ni kuma da kana jin jawabin da nake ya ce ba kai ka kyala jama'a suke yawo da makami a garin da ba a yawo da makami ba a ƙasar da ba a yawo a makami a lokacin da ba a yawo da makami lokacin aikin hajji sanadin mutuwa abdullahi dan umar kenan sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai shi ainihin wannan Yahaya ɗan Ya'amur da Umaydu ya ce sai Allah ya haɗa mu da wannan sahabi mai suna Abdullahi ɗan Umar. Faktanaftuhu ana wa sahibi da ni da wannan aboki nawa sai muka je muka kewaye Abdullahi ɗan Umar. Ahaduna an yaminihi wal akharu an yasarihi. Ɗaya daga cikin mu ya zauna dama da wannan malami, ɗaya daga cikin mu kuma ya zauna hagun shi. an shimalihi ɗaya daga cikinmu daga dama ɗaya daga cikinmu daga hagu ko lokaci ya yi ko lokaci ya insha Allah ta saboda haka jama'a musulmi lokaci ya insha Allah za mu saurara الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha uku ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da hudu ga watan julai shekara ta 2001 muna karatun littafin sharhu sunna ta al-imam muhyi sunna al-hafiz al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a inda muka shiga kitabul imani a jiya da saboda imani mas'ala ce mai matukar muhimmanci da girma a musulunci wannan ya sa ka jiya an tsawaita bayani kai da komowa tun daga farkon hadisin da ya fara kawowa ko karasa hadisin ba a yi ba sai lokaci ya ƙure mana don haka a yau sai mu ce qala al-baghawi rahimahullahu ta'ala akhbarana abu tahirin muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn buya az-zarrad al-bukhari akhbarana abul qasim علي بن أحمد الخزاعي حدثنا أبو سعيد الحيثم بن قليب ابن سريج بن معقل الشاشي قال حدثنا أبو أحمد عيسى بن أحمد الأسقلاني أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال يحيى بن يعمر تابعين يتي كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبد الجهني mutumin farko da ya fara kawo aƙidar ƙadariyanci a ainihin wato ƙasar basra ta garin iraki a ainihin wato wannan mutum sunan shi ma'abad aljuhani mun yi bayanin cewa aƙidar ƙadariyancin da ya kawo ita ce aƙidar ƙadariya na farko su ne masu cewa babu wani abu da zai faru a duniyan nan sai da ya zan Allah bai san da wannan abu ba kafin abin ya faru sai da abin ya faru sannan Allah ya san abin wato babu wani abu da Allah ya taba kaddarawa ba wani abu wanda ya riga ya ilimin Allah sai abin ya faru kamar yadda ku halittu a lokacin za ku san shi a lokacin shi ma Allah zai san abin to waɗannan kadariyan al-imamu ibn qutayba ya bada labari kamar yadda nawawi ya faɗa a cikin sharhin sahihu muslim a farkon kitabul iman don muslim ya ruwaito wannan hadisi to da nawa ya zo sharhi sai ya ce irin waɗannan ƙadariyan a yau sun ƙare a duniya nau'in ƙadariyancin da ake a duniya a yau shine ya koma mu'tazilanci waɗanda suke cewa sun yarda da ƙaddara amma mai kyau daga Allah mara kyau to daga gare ka kai da ta'abkawa ko kuma daga shaidan amma suka ce ka a danganta ga Allah to anan ne manyan malaman hadisi suka ga har yau dai aiki dai bai kare ba dai shine su Imam Bukhari su Imam Ahmad da sauransu suka yi ta rubuta littattafai suna ainihin raddi gare su Imam Bukhari ya rubuta littafi khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad halittar ayyukan bayi duk aikin da bayi ke aikatawa mai kyau da mara kyau baki ɗaya wane ne ya halicce shi Allah ne ya halicce shi saboda Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da ku da ayyukan da kuke aikatawa to tunda Allah shi ya halicci ku da ayyukan da kuke aikatawa babu shakka akan cewa ayyukan mutane akwai na gari ayyukan mutane akwai na banza to duk Allah ne ya halicci ayyukan baki daya zartar da ayyukan kuma ya danganci kuɗin nan ne amma Allah dai bai ce ku aikata mugun aiki ba cewa ya ku aikata aikin alheri to don haka sai aka ce haƙiƙanin halittar komai na Allah ne amma babu ladabi ka danganta sharri ga Allah akwai daɗi ka ce ainihin Allah ya ainihin halicci annabi Musa Allah ya aiko annabi Musa amma sai kaga akwai rashin ladabi ka danganta fir'auna ga Allah tare da cewa waye halicci fir'auna Allah amma sai ka ka ce fir'auna na Allah ne kamar ba ladabi amma waye shi Allah ne ya shi to saboda bahaushe ma da kanshi ya ce nagari na kowa mugu fa sai me shi jama'a mun gane wannan da kyau don haka al'amarin wannan shine hakikanin abin da kadariya suka koma sai suka zama galibi yanzu an fi kiransu da mu'tazila to sai aka samu akasin kadariya a wancan lokacin sune jabariya su kuma suka ce duk abin da ka gani gaba ɗaya mutum yana aikatawa gaskiya Allah ne kaddara mishi amma al'amarin ya fi ƙarfin shi ne don haka bai cancanci zargi ba mashayin giya macci ainihin haramun mai duk wani sabon Allah suka ce bai cancanci zargi ba domin matsayin shi ɗaya da gashi akan iska yaya kuka ga iska take ɗaukar gashi ba sai yadda ta da shi ba suka ce to haka kai dan adam kake dan haka baka cancanci a zarge ka dan kaje ka sha giya ko kai zina ko kai wani laifi ba waɗannan su ne yan jabariya su kuma su ne suka rikide aka samu da dama daga cikin su sun bata a cikin aƙidar ainihin jahamiyanci a yanzu don haka in ka ji a yau an ce mu'tazila to qadariya kenan na da in ka ji a yau an ce jahamiya to jabariya kenan na da to mutumin farko da ya kirkiro wannan muguwar aƙidar shine ma'abad al-juhani ya kawo wannan a garin basra ta ƙasar iraq fa kharajtu ana wa umayd ibn abdurrahman nuridu makka yahaya dan ya'mur ya ce da ni da humaidu dan abdurrahman sai muka fita muka nufi ƙasar makka domin mu je mu samu malaman sunna malaman alheri su koyar da mu aqidar gaskiya fa qulna muka ce laulaki na ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina ma dai da mu haɗu da wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sa'alnahu amma yaqulu mu tambaye shi game da wacce aƙida zai faɗa mana wanne jawabi zai mana game da waccan muguwar aƙida da ta taso ma'ana in muguwar aƙida ta taso ta zo garinku in garinku ba malamai sai ku fita don neman malamai in garinku ba malamai sai ku ta gayyato malamai daga waje su zo suna bayyana muku munanan aƙidoji ne na 'yan shi'a ne na 'yan